أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي dukkanin dangi ne yabo da godiya da jinjina da kirari shi tabbata ga sarki mai kowa mai komai allahu tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markaz adda'awatu ilallahi wa rasuli wanda yake karce dispensar garin da magaran jamhuriyatin Nijar ta yamma da caki. Yau insha Allah muna ashirin da hudu da watan safar, yani wata na biyu a kalandar mutum musulunci shekara ta dubu da da da hudu arba'in biyar bayan hijira ta manzan tsira birnin jaka da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya dace ko kuma yin muwafaka da tara da watan september wata na tara shekara ta 2023 miladiya insha Allah kamar yadda muka faɗa ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul bakara kuma mun zo aya ta 51 kuma kuna ganin shehu malami a doktor mu'allin malum masahu to yau insha Allahu shine gangaram kin ai daman laraba suka ce al-ma'ruf la yu'arraf sananne ya an tsaya ana baku labari ana cewa kaza da kaza duk an san shi ba tare da lokaci ba akramaka Allah tafaddal mashkuran ma'jura أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى يجي wa izuwa adna musa arba'in lailatan da lokacin da muka yi alkawali da annabi musa arba'in lailatan kwana arba'in su matakastumul ijila sai kuma mutanen shi sai suka riki dan maraƙi sai suke bauta ma dan maraƙi a nan akwai aya a cikin surat lara nan kun gani sai aka ce wa izuwa adna musa arba'in lailatan amma ta cikin surat larab wa wa'adna musa salasina lailatan fa atmamnaha bi asharin fa tamma miqatu rabbih 40 laila kun ga canta akai an yi alƙoli da annabi musa kwana 30 fa tamma miqatu rabbih 40 laila sai ya cika kwana bayan kwana 30 Allah ne ya ce ma annabi musa je kai azumi ka zo mu tattauna mi gani da ya je kwana talatin yana azumi sai ya ji bakin shi yana wari sai ya je wanke baki sai da ya ji zo sai Allah ya ce ina bashi bakin bakin naka na mai azumi sai ce ai wankiya ne sai Allah ya ce to je kaka ciki shi kwana goma ya zama kwana arba'in kuma kakka wanke ka zo da bashi bashin baki shi yasa ai a hadisi ingantacce hadisul qudsi annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yace la qulubu fammu sa'in atyabu inda Allah min rihil misk bashi bashin warin bakin mai azumi ya yi kamshin almuski a wajen Allah ya yi turaren almuski kamshi Allah ya yana son wannan bashi bashin amma ka san wani abu in ba azumi ba ne kamar bakin ka yana wari Allah bai su a azumi amma ka yi azumi kamar bakin nan naka yana na rantse da Allah Allah ya ce ya yi kamshin almuski shi kuma duk a turare na duniya babu turaren da ya kira almuski fakam ɗairin ya ɗiru wala ka bazi wa kam ɗimin ya furu wala ka biski mai talimi ya ce wa kam ɗairin da yawa tsuntsu yana tashi ya ɗiru yana tashi wala ka bazi bai kai bau shawo duk a tsuntsu shawo to ai kai daga shi shawo wa kam ɗimin ya ɗi wa kam ɗimin ya fuhu wala ka biski da yawa turare yana tashi da kamshi mai kai wani wani daliya wani wannan dakar nuwar wani bedus wani balila wani passion ina fata mun fahimta bai kai almiski ba duk turare to wallahi kabar bakin ka in kai azumi yana wannan warin to Allah yana son kamshin wannan sama da arziki to shine sai Allah ya ce wa izwa anna Musa 30 laylatan fa atmamnaha bi ashr da ya kwana 30 sai Allah ya ce da yake ciki she kwana 10 zama kwana da fa atmamnaha bi ashr fa tamma miqatu rabbi 40 layla nan kuma sai aka ce wa izwa anna Musa 40 layla ba a kawo wacewa ya yi talatin tukwana ya ƙara goma a nan kawo arba'in aka ciki shi ina fata Allah ya ce sun matakastu mu da ijira to annabi Musa da ya tayi suna gani da ubangiji ya bar mutanen shi ko sai kuma su kuma sai suka rike dan marake sai suke bota Isa samuri akwai wani daga cikin yana cikin banu Isra'ila wani suka ce a yana cikin kimda amma Isa ingantacce shi ma banu Isra'ila ne yana cikin mutanen annabi Musa wanda suka yi imani da annabi Musa sai shedan ya riya mai wani abu kawai ya zo ya butumi na saniya yani ya yi hoton saniya da ya sankin saniya sai ya mashi kowa kamar da laka sai ya mai kowa daga nan ya mai kowa daga can in iska ta shigo daga nan sai ka yana ungo sai ce haza ilahu ko wa ilahu musa fannasi a falaye rauna allah ya rija ilaihim alqawl wala yamliku lahum darran wala nafa'a ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انكم فتنتم انفسكم ina fata muku kawai isa samuri sai ya ce wannan shi ne allan kuma shi ne allan annan musa manciya ne ya yi ya ce ya tsaye wajen wani allah wannan shi ne allah kawai don sun kashi banin isra'ila ne kuma yana daga cikin mutane masu fasaha amma me ya ruɗe su wani abu ya yi wanda ya yi ruwa wawon tarra kwakwalwarsu ya suke wannan karar da ɗan maraƙe yake yi ga siffar dan marake wannan ungokin da yake wallahu kuwar ji Allah kukan marake shi ne kuwar kasan shi a larauci kukan akuya ma daban i sunan shi daban kukan rakumi sunan shi daban kukan jaki sunan shi daban kukan kare kukan zakara kukan daban sunan shi daban komi amma wannan idan na kasa a rashi ko kuka mara duk komi kuka ne ina fata mai to mun ji to su je da nasu wani abinda nake so da ce mana kowai ne ya rude su wannan ya sa su ya ja kwakwallo su kowai suka zo suna suna ya sanan mu ya sanan mu ya sanan kowai suke bauta ma dan maraki ka ji asalin bautan dan maraki in ka je yanzu indiya akwai saniyar da inda saniya ce mace ba a cin nama sai a ce sai in sani a ita Allah ce suke ce a subhanallah ta'ala lahu an zalik shine su mattakattumul su mattakastumul ijla sai ku riki dan maraki min ba'di bayan annabi Musa ya je yana gadi da ubangiji wa antum zalimuna alauke ku kun zalunci kanku kawai suka yi bauta malamai suka ce haida suka yi kwana arba'in suna wannan bautar dan maraƙa to shi ne wadda gadon yahudu sai suka ce lanta masanan naru illa a yaman ma'adudat suna ne ma'adudat daidai yadda suka yi bautar dan maraƙa sun yi rasu yi layi sun yi shirka in ma wuta za ta shahe su suka ce wuta ba ta shahe mu illa a yaman ma'adudat sai yan kwanuka ke daga ku kwana arba'in kin da yan goma yan bari isra'ila suka yi suna bautar dan maraƙa in ba wuta ta shaye mu yahudu bakin wannan da kuma da ƙarshe sai mu shiga aljanna ta ce wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun wani gurin suka ce na hadu abu na'ullahi suka ce mu mu ne fiyan Allah kuma mu Allah ne kai yahudu yahudu tuba babu shi yasa ko injilar da ya gare tsiyarsu ya ce wallahi duk a karkashin su yau ai wannan bulbucin su ne horon shi bulbucin su ne malam da masu ko tantama da an yi ittifaki a Iraq wanda ce mana a azi an yi ittifaki duk duniya babu inda wanda manya ne basi da arme a cikin 115 ne suka yi arme sabai ko 85 duk basu arme ƙwaron shi cewa wallahi tsina wallahi duk basu da arme manyan zaka yanzu wannan wanda ya sauka francois hollande ba shi bane kafin shi sannan wannan ya macron a nicola an sai da ya tukwa da francois ya ci ba da sai kawo kankan nicolas sarkozy yanzu yana da ya tsuwa wanda ya yaki kadafi ko so wanda ya amshi kudin kadafi kuma ya cuce shi to da shi tukwa na faransuwa holland to faransuwa holland da ya kare mulkin shi a waren shi ne da mace dan hau to bayan wannan shi wannan tsinan nan wanda kuma da za ka ji da buku ji mansur yalwa dr mansur yalwa ya ba da tarihin shi wannan macron in ka ji wallahi in ka ji tarihin makuron na rantsi da Allah ya wuce ina ba ta mutu tarihin na shi har akwai kum yahudi akwai kum yahudi makuron wannan shi ne kuma ya zo nan wayoyin su suka yi rai to kenan shi ne su man ta shafa habi ƙaumin la tattakizul yahudu wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd ومن يتوله منكم فإنه منهم duk wanda ya zo ci tare yake da su ina fata mu to yahudu yahudu tuwawa shine Allah ya ce sun mattakantumul ajila kuka rike dan marake min ba ai shine annabi Musa da ya dawo ya ga mutanen shi an sa su suna shirka suna suna bauta ma dan marake ya kama gemun annabi Haruna dan shi ya bari kaga sunna wannan yake nuna ma annabi haruna bi gare dan Allah din fe da gemu ai ya kama in wai kuma gemun ma diyawa ko akwai makama kenan ashe inda tirin ne irin na mutte ya kamu shi yasa ya ce la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si inni kashitu an taqula farraqata bayna bani wa lam tarqu ina fata mu kenan annaba duka bi gare su gemu gemu sunan annabu ba shi za annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ka rage gemu ma kai lahi a wajen ta iful lihiya wa qassu shari gemu ka cika shi in ka rage kai lahi ba zan canka aske ba wai mutum ya zo ce ai waje wallahi wani zamun ne ya aske mu yana ga lahin ka ai da kudin ka yasa hannu zai dauko ma ka bar shi ina ba ta mu gaskiya ne ko ko wala wala wallahi darin da Allah ke mu shine cikar da namiji shi ke nuna wannan shine namiji wasu suke ni yo kai baga ni ba yo mi bambanci mu ke nan wallahi ne ban fita bambanci haka kuma haka ina fata mu kai ko tarihi ake irin wanda ake yin film kuma galibi masu yin film kin nan ba musulmai bane in sun za su sa annabi ko kuma wani babban mutum sai sun sa mai gemu Allah sunna annabi Muhammad wannan kuma manzo Allah ce ku aske shi ko shi a dan rage shi yake abba a aske shi to su tura daman sun yi control ne da abinda Allah ya wada sai su canja su in suka zo itilar mu yake bari mustash sai aske mi wai aka samu wani zo wai daga cikin wani su masu biyayya da shi su ma an sun zo sai su bar nan sai su aske nan kai ka ji da Allah ina fata muku kuma in ka bar su gemu ladan gemu zaka samu na'am kullum kana da ladan shi to sun dace kai ina fata mu amma yanzu in kai da za ka ajiye sunna annabi muhammad kai ne abin yi ba izgili a a shagurumin ka wala ya kafu da lauma talayi ka dage wandan ka sai wani ya kalle ka yace kai ka sa wandan kanan ka ina fata mu kyale shi yanzu ka san da waye ki wallahi da annabi yake waje gemu wa dage wando annabi muhammad kina yanzu duk wani abu da zaka wani ma mai wannan siffar da wa kake in ku kai izgili da annabi muhammad kai kafin in baka ajiye in kai baka ajiye ba kyale wanda suka ajiye sai bi ni ina ba wale kun khairan in kai baka hadisi to su suna da hadisi da na dage wannan da na ajiye ni game da na cika ina fata kawai dan kai baka yi ba sai kai ka ce ba a'a akwai wanda kuma Allah ya rubuta shi shi shi bai da shakiri ba yadda za a iya sa wani mai yayi Allah bai ya bashi ba kuma bai ya samu ba duk abin da zai samu Allah bai rubuta wani kuma sai ga yaro ne karami ma baiwa ce ina ba zan bai a cika sunna in kai izgili da wannan kana ganin karama ce ko Allah ya ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru kad kafartum بعد إيمانكم إن إن نعذب طائفة منكم إن نعفو طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين kawai sunna annabi mai ko ko mun ka dan jinta kaka ce kai hatta aswaki aswaki kan kare da shi kaka yi sifa annabi Muhammad annabi yake laula ana shuka ala ummati la amarsuhum bisiwaki inda kullu wudu inda kullu wudu in ba dan kan tsananta muku ba da na kenan wanda yake nuna ma kenan in so samu ne duk alwala kai mi ya salam to amma yau ne kaga da sunna annabi in ji wani dan sai a ce ai kaza ne ai kaza ne kai bayani ya wannan na'am sai Allah ya ce summa afauna anku to kuna nan sai muku muka rubu kai ga kai kallafa su wannan yahudun fa kuma bayan sun yi wannan bautar dan marakin Allah ya ce ai muka musu rangomi min ba da zalika bayan wannan abu da suke muka kyale su Allah ya ce mu muku haka ne la'allakum tashkuruna hakika za ku zama masu godiya to amma a madadin godiya ya suka yi butulci kai kana zaune yanzu Allah ya ma ni'ima in ka gode to wata ni'ima ce yake so ya kara ma gwada ka ne amma da yawa ni'imar ya kai shiru kan yi godiya kaje ganin ai dole ne haka ma to wallahi wanda yawa ma ya kwaci ba zancen ƙari ba akwai mutanen birnin sama su Allah ya ba su arziki da mana ma a shekara so nawa ke kuda ko kuda mai biyu laqad kana li sabai fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru la gode kawai Allah ya ce ni godiya nake so baldatan ɗayyiba wa rabbin gafu gari daddada wane dubbai wane qatar gari daddada wa rabbin gafu kuma ga ubangiji mai gafara ba amma ce ba kuma Allah mai bada a wa rabbin gafur ubangiji mai gafara amma me yasa fa arab fa arsalna alaihim saylala arab وبدلناهم بجنتين جنتين زواتا أكل قبل وعسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا مية كفروا جن رشن قوديا شيني كفروا رشن قوديا شيني كفروا لئن شكرتم ولئن كفرتم رشن قوديا مية كفرتم نعم هنا بدا نعم هنا بدا نعم kai ubangiji sarki hikima ina fata mun Allah ce amma a sun ma fauna ku muka muku rambi kuwa mai mun ba min ba da zalika bayan haka la'allakum tashkuruna hakika za ku yi godiya amma ba su yi godiya ba sai sai kuma daga nan sai Allah ya ce mai madubu
وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم Allahu Akbar.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wa iz ataina Musa kitab, tunda lokacin da muka ba annabi Musa littafi.
Na'am.
Wani littafi ne aka ba annabi Musa? A taura. Wal Furqan muka ba shi rarrabewa, yufarriqu bainal haqqi wal batil wa bainal kaza wal kaza.
Na'am.
Furqan, Furqan wa huwa at-taura. At-taura kenan shi sa malamai suka ce al-taura Allah ya ambace ta da furqan qur'ani ma Allah ya ambace shi da furqan tabarakallazi nazzala al-furqana nan furqan qur'ani ne gawa ba abdihi wane ne ne annabu ba habs amma nan wa wa iz ataina musa al-kitaba wal furqana wane ne annabi muhammad ko annabi musa musa farkon suratu ali imran Allah ya ce alif lam mim Allahu la ilaha illa hu nazzala alayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injila min qabli hudan lin-nas wa anzala al-furqan nan ma qur'ani Na'am.
shahru ramadan allazi unzila fihi qur'an hudan lin-nas wa bayinatin min al-huda wal furqan شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان kasan wani zai ce to ya za a yi a nan ka ce nan alkitabu a taura walfurkan kuma ka ce hallo dai a taurance yanzu ya matsari ina fata fahimta wani zai ce an maimaita an maimaita ina fata ina fata fahimta kaga yadda aka maimaita a nan a taura aka maimaita a taura alkitab Allah ya ce a taura alkitab kuma ya ce ita ce alfurkan to ai haka ma ƙura'anin aka ce Na'am.
شهر رمضان الذي أنزل فيه قرآن كتب قرآن دي هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن نما منني قرآن أم ميميتا كان نما أم ميميتا ميميتا ina ba hoshin baki ne wa iza atina musa alkitaba tunda lokacin da muka ba mu annabi musa alkitaba ita ce at-taura wal furqan da kuma rarrabewa kenan bayani ne aka ma ita at-taura bi take yi rarrabewa kamar da zaɗan bbc ko kuma ko da yake kai wannan bbc da jamus da bbc da america da rfe yo da london ah da allah ina fata fahimta wannan duka dama ainihin turani suna faɗin gaskiya duk wani labari su da yan bbc da yan america da yan jamus na rantse da allah a kullum so suke su ji labarin mutuwa can an yi girgizar ƙasa mutum 858 sun mutu can kuma a 'yan ta'adda sun zo mali sun kashe mutum 4,400 ƙarya ce surtu in sun san ab- ka san babu labari ai wanda mutane suka yi so su saurara kamar su ji an ce an mutu ba daɗi ba gare amma wallahi in yana ba da labarin an mutu ko an yi san wanda gida ne ko an saci kuɗi ko kuma makamancin su. ina ba kai ne in dai an waɗi wani abu mai tada hankali yo dan Allah kai ma in ba an hank- wannan kinka ba duk abu mai tada hankali ya kamata ka rika saurara shi me ribanka to su kuma da wannan suke kama lagon mutane daga za su ba da labari ko an kashe mutane ko 'yan ta'adda sun kai hari ko kuma an samu wani labari dai wanda ƙarya ce ma wani biyu ina fata amma sai ka ce ai ai, suna nan yanzu shi yasa muka gane duk yan jarida wannan duk yan iska ne. a a ina ne da na america da na jamus da na london da na rfe buku gaba shi yasa ai ta- mon- mon general abdurrahman chani mon mon president de republic du niger mon commandant, mon general, mon doctor, man, man. Kai tsaye ce wa RFP, kuri aka yi RFP. Yanzu RFP don rashin adalci wasu tsinannuwa. Tsinannu RFP da yake dama a ina take a Paris Saint Germain. Wallahi da tanja ladishan arziki, Muhammadu tanja Muhammadu. Da ya rasu wallahi RFP ko bani ba ta yi ba kuma lokacin nan tana cikin Nijar. Amma wanda ya cika mutu ta faɗa. manzan mandela kwana ɗaya tana ina ba za ku yi wannan eh, wannan sarauniya ingila elizabeth daga an daga kaka mai rubi ta yi wani abu minti talatin elizabeth la elemor yau elemor elakite allah kare kika shi ina ba za ina ba za mu Allah ya ce wa iz atayna Musa alkitab yayin da muka ba annabi Musa littafi ita ce at-taura wal furqan mai rarrabewa la'allakum tahtaduna hakika za ku zama mai shiryayyu in kuna bin abinda annabi Musa ya zo da shi wa iz qala Musa li qaumi tun lokacin da annabi Musa ya ce ma mutanen shi ya qaumi ya ku mutane na innakum zalamtum anfusakum kai ba ku kun zalunci kanku wataƙila za su ce miye muka zalunci kanmu sai sai ya ce gazi kuma da ijila yayin da kuka rike dan maraki kuna bauta abinda za a yi fatuhu ila bari hukun ku tuba zuwa ubangiji ku shi ne bari ubangiji ku kaga kenan wanda yake nuna ma duk wani laifi ko shirka in ka tuba menene Allah zai yaye kai dai matsala a ce baka tuba shine matsala eh da Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika ana ne in ya mutu bai tuba ba yo yo ai zini uku Allah ya zana wanda duk duniya sai kowane zini amma yace in ka tuba in baka mutu ba ba ma za a yahe ma ba bayan an yahe ma lada za su koma wallazina la yaduna ma Allah ilahan akar shirka ne ko wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kashirik wala yazluna zina gudana wannan su ne tuwa premier sai kowane zini sai Allah ya ce wa mani fa'al zalika yalqa azama wanda ya aikata wannan zai gamu da zini yuda'ab lahu al'azabu yawmal qiyamati za alillim kamil azaba ranar qiyama wa yakhludu fi muhana zai dawo cikin walakanci amma ana ne in bai gumi sai Allah ya ce illa man taba sai wanda ya tuba wa amana ya imani wa amila amalan salih ya aiki mai kyau to fa ulaika yubaddilillahu sayyi'atihim hasanatin wa kana Allahu ghafura irin wannan za a masanya aikin wannan nasu da kashe rai da shirka da sai ya koma lada to mi kake cewa an wa'annan ukun an maida su sun zama lada to mi kake cewa wayan su kanana wanda ba su kai ba a maida su lada min babi auda ina ba ta Na'am.
إلا من تاب وآمن وعمل عملا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا sai ce man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah shi Allah sai tirsa Allah ya yi kowa rahama ya yi kowa rahama ya yi komi rahama subhanahu wa ta'ala ya ya yi ka jin tausayin kanka da kanka ke sa wani wata mahaifiya danta zai rasu ta zo tana kuka ta tada hankali ya kalle ta ya ce ya mahaifiyata bari muke tambaya yanzu don Allah a ce ke ce mai ba da jin kai da tausayi da rahama zan je wajen ki don Allah kina ganin za ki cutar da ni ta ce haba yo in ni nake komi yo ai ra- tausayin da zan wa to he ya ce mata to Allah ya yi tausayi sama da ke da kike tausayi tausayin da mahaifiya take ma ɗa Allah ya yi tausayin da mahaifiya ya yi ka- ya yi- ya yi tau- tausayin da Allah yake ma ya yi da mahaifiya da take ma ɗa kenan mahaifiyar ka tausayi duk wannan tausayin da ta ga- ka ga tana ma to na rantse da Allah tausayin Allah ya yi nata to in ita bata cutar da kai ba in wajen ta kata yi tana tausayin ka dan Allah in ka je wajen Allah ya ji karka min ba ba wala yi ya ji kanka ya Allah kamar da rahama Allah ya ce fatubu ila barikum annabi Musa ya ce ku tuba zuwa ubangiji to tuba faqtulu anfusakum ku kashe kanku ya salam wai ka sani aka ce musu aka ce to duk mai makami a hannun shi in ya ga marar makami da yaro da babba da mace da namiji da wani kawai ka kashe dan uwanka in ka kashe dan uwanka shi wanda aka kashe a amshi tuba shi kai da ka kashe wa'insu suka ce a'a aka kawo musu lumshi lumshi sai aka zubo musu a cikin inda suke banu isra'ila mai makami ya kashe mara makami da aka yaye lumshin mutum tubu saba'in aka kashe su wanda aka kashe hawa mashi su wanda suka kashe dan Allah mu yanzu wannan ba rahama bace mu yanzu in mun yi laifi sai mun yi wannan Allah zai amshi mu ba mu wannan kaga wannan kodai da aka dauke mu ko mu in mun yi zunubi za mu yi istighfari wa ma kana Allah yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah yu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ya ce matukar kana cikin sa annabi Muhammad mu ma musa azaba matukar in banka na akwai lokacin da kuma annabi bai nan go yanzu bai nan go sai Allah ya ce ma kana Allahu li aziban wa hum yastaghfiruna matukar in sun yi zini suna istighfari Allah ba zai yi musu ba Allah wannan rahama ce ga al'umma annabi wa yanzu su laye su ha su kashe kansu shine a amshi dubai kuma in ba su yi ba haka ba amshi ba tuwa su kuma yanzu da suka yi haka da wanda aka kashe dubu saba'in da wanda suka kashe su jin su da suke rayuwa amshi dubai su su ma wanda aka kashe to mu yanzu da al'umma annabi Muhammad an dauke mu rahama ce kuma shi yasa Allah subhanahu wataala yace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mu turo ka baka yi annabi Muhammad face sai dan rahama ga ta Allah ya rahama ce ka annabi al'umma annabi Muhammad Allah yace fa qatulu anfusakum ku kashe kanku zalikum khairul lakum wannan shine alheri a gare ku inda bari ku wajen ubangiji fataba alaikum sai Allah ya amshi tuba ku ku yi haka innahu huwa tawwabur rahim Allah mai amsar tuba ne kuma mai rahama subhanahu wata'ala abu da yawa an dauke mu al'umma na kuma da yawa tsanani da yawa sai aka kawo mu sauki ina ba za mu shi sa Allah ya ce shi annabi Muhammad ya zo ya zo ya halatta muku dada wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaykum al-khaba'ith wa yada'a anhum israhum wal aghlala allati kanat alayhim wa ya da anun isra'u ya dauke muku wani nauyi wal aglal da umma wanda da na gabanin ku su suna da wannan tsananin mu yanzu al'umma da Muhammad in ka rasa ruwa sai kai na'am in ka rasa gurin da zaka yi sallah annabi ya ce al'ardu kullaha to banu isra'ila bai wa su yi sallah su ba al'ardu kullaha masjidin bace masjidin huwa masjidin dole he a masallaci za su yi sallah mu kuma a sahara in sallah ta kama ta sallah kuma su dole he da ruwa ba wata taimama sai dai ruwa ya samu kara ma sauran to mu yanzu in karasa ruwa haka yi taimama ita ce kamfatin sallah kuma eh an dauke mu al'umma annabi muhammad duka wancan sanadar ويدع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليه فالذين آمنوا به وأذروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل ما أولئك هم المؤمنون sai Allah ya ce wa izu kultum ala wa idh qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allaha jahra فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون Allah ya ce wa izu kultum ya Musa tuna lokacin da kuka ce ya Musa kai ka jiwa sahabban annabi Musa wai ya Musa ka tsaukar amma sahabban annabi Muhammad suna kira annabi Muhammad da haka sai dai su ce ya nabiyullah ya rasulullah ya abul qasim saboda girmama annabi Muhammad sahabban annabi Muhammad sun yi sahabban kowane annabi sun yi sahabban annabi Musa sun yi sahabban annabi Isa sun yi sahabban annabi Salih sun yi na Shu'aib sun yi na Mu ina fara wannan su kai in suna zaune da manzan Allah yana ba su darasi sun kewaye annabi kai ka ce kowane ɗayansu tsuntsu ne ya hau kanshi yana so ya kama tsuntsun to wata irin nutsuwa zai yi yanzu dan Allah ko- kana so ka kama tsuntsu sai tsuntsun ya hau kanka saboda a- Ai, a- a- down shiru ina ba za mu nutsuwa to sabon annabin sun kewaye annabi haka suke wani da aka turo shi daga rom ya zo ya kasa abban annabi ya ga yadda sarkin rumawa da sarkin kaisar da kisra ya ce duk ya ga mabiya shugabannu yadda suke girmama amma ya ce duk duniya bai taɓo ganin wa'insu da suke girmama shugabansu kamar yadda sahabbai suke girmama annabi sallallahu alaihi wasallam su yadda Allah ya zaɓi annabi Muhammad su ma haka Allah ya zaɓi su sai da aka raure aka tace annabi Muhammad ya zama fiyayyen halitta ga kowa su ma yadda aka raure aka tace aka tsaka- tsaftace sannan aka hudo su suka zama yani kamfi wanda suka kewaye annabi Muhammad والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم الله يجي يا رسول كما سما سير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين الذين اتبعوه في ساعة الأسرة سوري duk an ce muhajirinsa lirfukara ilmuhajiri na lalazina ukhruju min diyarihim wa amwalihim yabtaquna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiquna wannan muhajirai sai ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal iman al ansar muhammadur rasulullah annabi muhammad manzo ne da Allah mu mutada da kabar kawai an kare manzo Allah shi yanzu an baka labari an fara magana an rige muhammadur rasulullah mu mutada da kabar annabi muhammad manzo ne da Allah an kare sai Allah ya ce wallazina ma'ahu yanzu wadin labarin sai wallazina ma'ahu suwaye والذين ما أشداء على الكفار سوي رحماء بينهم سوي تراهم ركعا سجدا سوي يبتغون فضلا من الله ورضوانا سوي سيماهم في وجوههم من آثار السجود سوي ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع سوي كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه سوي يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة Allahu Akbar.
a wannan ayar ibn kasir yace duk wanda ya zage yake zage sahabbai shi kafiri saboda Allah ya ce ya giza bi umul kubba kenan duk mai zage duk wanda sahabbai yake suke bakanta mai rai ko kafiri da nasin wannan ayar na'am alzazzaki ina ba za mu shi a Iran Syria garin su Bashar al-Assad kaje iraki akwai mulmushi amma nan ana samun ahalin sunna amma iraki ita hanyar tafaki ma duk yan shi'a mal sai da shiga google in karya nake kai da an yi ittifaki a iran babu masallaci na ahalin sunna ko da babu to yanzu wai suna nan wai an yanke alaka da iran da saudiya to yanzu wannan mutumin na guje ne salman har an mai doma jakadan iran ya ta yi ya ya sauka a saudiya jakadan Sa- saudiya ya sauka a iran da ya sha hankali an gama mi hulla da kafirai za ku yi fau fau fau babu ku babu su kun yi hannun riga bara'atun minallahi wa rasuli ina fata mu kun yi bara'a ina fata mu kai sabon annabi muhammad annabi ya ce wallahi kakku zaki sa na ta subu a sahabi fa wallazi nafsi biyadi law an faqa ahadun misla zahabi uhudin ma balaga nasifahu ma balaga muddi ahadihim wala nasifahu Na'am.
annabi ya ce kakku zaki sa na rantse da wanda raina yake hannun shi shine Allah da ɗayan ku za a bashi dutsen Uhud da zinariya duka amma ya bada shi fi sabilillah sadaka dan Allah Na'am.
bai kai bar muddi ɗaya da sahabi ya ciyar kai rabin muddi ba wa sahabin ya dauki rabin mulki ya bada kai a baka arzikin dubbai yo dutsen odiya ko ba zinariya ya hi dubbai ya duka ka tattara mun dubbai gaba ɗayan ka dutsen odu ka har ka hada da qatar ka hada da kuwait ka hada da lebanon da saudiya kai raba arzikin duniya a dauki ɗaya ne yo dutsen odu daga- ya kai kilo nawa kilo wajen wannan nawa ne ban sani ba ne da shi yasa yawa amma tsawo ga ne ina wani abu da ban sani ba inda na sani ta zan muku ya kai kilo kaza amma na sha ji amma ban harrace zan da na harrace na ina ba ta amma ne na gaskiya ne wala ina ba ta kuma ni ban je ba ban tana amma na ji wata na sha ina ba ta amma ne tun da annabi ya ce da za a baka shi ka ciyar ka san arzikin baka da bane kuma ka bada sadaka baka kai ba muddi na sahabi kai rabin kai rabin muddin ma baka kai. an san muddi ba tiya ba muddi wanda ake mu da nabu wannan eh wannan dan kwafkin to baka kai ba rabi da abu kuma dan Allah ya sa ai maka kamo sahabi a aiki wanda suka yi jihadi tare da Allah eh kilo ta kura mana bashir ya gano wani kilo 70 dutsen uhudu to kilo 70 daga nan ya wuce taketa taketa kilo na wuce hamsin to ya je kundin yankwara kundin ma kilo saba'in ci ina fata mu yanzu to daga taketa ma ya kai kilo 20 za ka je kundin ma ta hiya ya kai wajen awa nawa in a in a mota ne ma ya kai awa biyu. ina tabbatar ma haka to dan Allah lalle ko arzikin kai ina ga ya kusa da ya hila duniya ba inda za a hada yo zinariya ta koma daga nan zuwa tun daga nan zuwa kunduma ta ya hila arzikin duniya ba. zinariya kuma a ƙasa sha ne kake ina fatan ku wai ka bada duka ba a'udhu billahi minash shaitanir ina fata muku ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ah, wa iz qultum ya Musa tuna lokacin da eh, kuka ce ya Musa kaga kira ga tsauka ba babu girmamawa wanda ko annabi Muhammad bai kira Allah subhanahu wa ta'ala bai kira annabi Muhammad da sunan shi na yanka ko sai dai ce ya ayyuhan nabiyyu taqillah ko ya ayyuhan rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ko kuma ya ayyuhal muzammil ko ya ayyuhal mudassir saboda girmama annabi Muhammad su ma sahabbai haka suke girmama manzon Allah yanda Allah subhanahu wataala yake girmama annabi Muhammad shi yasa ma Allah ya hana su su daga murya a gurin annabi daga murya ba bakka wala tajaharu lahu bil qawli kajahari ba'dukum li ba'd an ta'bada amalukum ya yi wallazi na amalu latar mahu yau malam bashir kai ne ta ci kawai kankaran kayi gwani ya yi wallazi na amalu latar mahu a suwata kun fauka sautin nabi wala ta jaharu da hu bil kauli ka jahari ba a dukkan libadin an ta bada amalu kuma an tun la ta shigo yanda zan ma magana yanda zan ce nura wallahi annabi muhammad baka hudu ne baka ce ba muhammad ya nabi haka kuma safin su amma zo ba a ɗayar sagiru eh kakari a annabi ba a mai wannan kira Allah ma da girmama shi to kai kuma yin zo kaga to al- suka ce wa iz- Allah ya ce wa izqultum ya Musa tuna lokacin da kuka ce ya Musa lan nu'mina laka kai hu mai ba imani da kai ka ji ya magana ke hatta na rallaha jaharatan suka ce mun ga Allah giri da mu furi falo ya salam ka subhanallah subhanallah subhanallah sai sai sun ga Allah annabi Musa wai ce ya Allah yana so in ganka Allah ya ce lan tara ولكن انظر إلى جبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وكر موسى سيكا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين الله يجي الله موسى يجي إلى سوى منك الله يجي مكانك لن فأبدا أجل الدنيا مكانك walakin yanzu da kalli wancan dutsen zan hudu ya cike na da gwagwanin tsinin tsinin allura in dutsen ya tabbata za ka gani in kuma bai tabbata ba kai ma ka sani da allah ya hudu tsarkan ki da tsinin tsinin sai dutsen ya ragwargwaje annabi musa ne waɗe su ba su ba eh haka ne wannan ba baka da ya harka tsada su ba hada kai ce tsarkaka kan ubanka kai allah allah ya tabbata ina fata fai kai Allah Allah ne ba dan taran ce baka to to wani wai su ji ne suka ce wai suna ku yo ko malaika yo mai raunar malaikata la bushira yo mai zillil mujrimina wa yaquluna hijran ko malaika da suka gani da hijran mahajura to ka yi mamar ina ba da mu Allah ya ji suka ce lannan hatta na rallaha to ka sai wannan magana yadda suka wadi ma annabi Musa to annabi ma an wadi an wadi an shi sa Allah ya ce kazalika ma atal lazina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun atawasaw bi bal hum qawmun dagun ba a tawo turo wani manzo face abinda aka wadi ma wancan manzo yayi an wadi ma wannan kai ka ce kafiran wasiya suka ba junansu ta sha ba haɗu rubu su ce ta yi kama irin kafircin fir'auna haka da irin kafircin mutanen annabi muhammad to annabi muhammad su ma kafirai quraisha wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura alaina min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inab fatufajjiru al-anhara kilalaha tafjira aw tasqita as-samaa kama za'amta alaina kisfan aw tatiya billahi والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زكرة أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرا قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا wata suke sai ma muganka kana da gidan zinariya ko na azurfa muka kana da kudi muka kana da kaza kasan ko yanzu na dabi'a ko wanda suke da kawai in kawai da gaskiya don baka da kudi baka ba wata ya ce ya ce kai ina ba za mu yi wanda dabi'a kafirci gaskiya ko ce dan yahudu ya tafi yake bi yake ina ba za mu yi ƙarya kuma malamin in rawanin shi ko in gemun shi tun daga sama har ƙasa in dai ya ƙarya malamin to magareci a nan ya yi ƙarya shi kuma shaidan in ya yi gaskiya har da amshi gaskiya hawa wajen shaidan ma hadisin abu huraira hadisin abu huraira wanda hadisi ne mai tsawo wanda annabi ya ce sadakaka wa huwa ka zu ya ma gaskiya amma shi kin makaryaci ke da haikar karya ne amma annabi ya ce ya yi gaskiya da ya ce kursiyu ita ce maganin duk wani shaidan shaidan ya wadu kai ai daga nan za ka san wace ce kursiyu shi shaidan kin ya ce fa kursiyu ita ce maganin mu mu shaidannu iya su yoto to su shaidadu an gyara mu in bar tari saboda gaskiya ka je in danganta akwai matsala to ku to ku tsaya to shi ce danki ya ce su shaidannu kursi ne take maganin su kai je kuma ina ba za mu mun to kun gani ba annabi ma an wadi ne wallahi su suka ce he mun ganka he kai ka zo da Allah ma da mala'iku runduna runduna runduna runduna mu gan su furi falo kuma mu gan su furi falo ko kuma ka sako littaye mu ga an shiyo ma kuranga tak tak tak kaje ka amso sabo muna gani eh hallo da haka aka musu caza su wani sihiri misal ai duk yadda kai da jaki ina ba za ku yi to su haka ka Allah mun gode wa da mu muka zuwa a gaban su ga zabi zabi da annabi ma ai shi sa annabi ya ce akwai mutane na aka ce sahabbai suka ce ya ce kai mutane na ba su ganni ba su kai imani eh ga muna eh kuma muna san shi kai yomu ai akan annabi Muhammad sai inda tarihin ya kare ina fatan bai ai wallahi yanzu yana daga cikin abinda ɗan Niger galiban galiban ban ce ba duka wa'ansu suke jin daɗi da wannan abin da aka yi tun baya wa mu muka zo a yi kudeta har aka zo wannan shekarun saboda wancan sharliki sharli mun ji daɗi shi ai mutum daga nan muka kare da su da shi wanda ya yi da taron da taron taron tun daga nan mu muka sharli kawai duk wani abu da zumumuwa ta wayar na to wallahi komi ba su gani ba a gaba an fara annabi ya wuce wai ka ce wai wai haka ke da miyan ka wai niwa muwaje sije mo sije shalli je Allah shi tsare shi ya sa wannan musu gaba kori wanda ya taba annabi Muhammad da fata fa a kaza tukun sa'ibatu sai ku tsawa ta kama su bani Isra'ila sai ta kama su ai da su ne Allah ki wai ka saboda abu yanzu Qur'ani yana magana ne da bani Isra'ila da suke tare da annabi Muhammad sai a danganta kissa kamar su yo ka san watakila zaka ce ai ba su bane haka ba to ai iyayen su da kakannin su kamar su ne sai Allah ya ce fa akazatukum sa'ikatu sai ku tsawa ta kama ai da sai a ce fa akazatukum sa'ikatu sai tsawa ta kama su sai aka ce ku a nauke kuma ba su bane amma iyayensu ne da kakanninsu su ne wa an tuntar zuru na kuma kuna gani ba tsawon da ta kama su duka mutuwa su ya salam waɗannan suna daga cikin wanda suka mutu sai da suka ga lahira kuma suka tashi sai haka ji aya ta ƙarshe mun dubo su ba ba asina kuma Allah rabu ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون wai anan Allah yana hudu musu wa'in sun imomi da ya musu Allah ya ce bayan kun mutu sun ba ba asnaku sai muka tada ku. min ba da mautukun bayan mu- mutuwa la'allakum tashkuruna hakika za ku yi godiya amma ba su godi Allah ya suka shiga wani shashancin cewa he ne suka ga mutu kai ba yahude shi yasa duk duniya babu wanda ya san sharrin da yahude kamar musulmi musulmin ma da ya karanta alqur'ani yanzu tun da muka fara ya bani isra'ila zukuru har aje har aje can ayi tayi wallahi duk kisan yahudi shi ake. shi yasa ko duniya ya da ce da yahudu yahudu yahudu tuttu babu sharri kamar mai wuri shi yasa hitler yake ta kashe su kafiri No.
to mu ba yau ba mu muhi hitler sanin da muhi hitler muhi sanin yahudu muhi hitler No.
shi yasa muka gane yan waran shi bulbudin yahudi bulbudin yahuda ne bulbudin yahuda ne shi yasa mu kiyayya da mu da faransa hayyo matanadi No.
har yau ba tana ji eh wasu ba na kallon ma ji haka Allah ila ila ta wasu a astagfirullah bari yanzu wai